الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هيهات هيهات لما توعدون إني لله يبني نموت ونحيي وما نادي مبعوثين إن هو إلا رجل ابتلي على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال أما قليل ليصبحن نادمين ما كذبتهم السيئة بالحق وجعلناهم مساء وهدى للقوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وعلى ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أهو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من يوى الله سبحانه وتعالى قديا wanda ya ba mu iko muka da wannan masallaci mai albarka domin mu gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba sai dai abu wato laifin daɗi ƙarewa wannan karatu da muke yin sa allah ya yarda wato ya dai fara ɗan ƙarftowa domin in allah ya yarda ranar alhamin ne za mu daure wannan karatu namu mu rube shi sai in Allah ya ara mana nisan kwana a shekara mai zuwa ka alan adam kullum haka yake yi ce bali in bali zai sake cewa wata bali in bali zo in ba kwaje abin a hannun ba ba zai bar cewar balin nan ba wallahi ba zai bari ba sai wata rana wani ba saraki da manyan sarakunan nan na da da ya tambayi fadawanta yace yanzu a duniya akwai sauran sahabin annabi aka ce akwai guda daya a wancan lokaci ya ce yana yana aka yana kasa kaza a gaya masa da yana da taro amma a gaito masa wannan sahabi ya zo ya halarci wannan taro aka je aka ɗauko sahabi aka zo da shi taro aka ci abinci aka yi liyafa aka yi duk abin da ya kamata to sai irin dan jawaban da ake yi a dan ya addu'a kowa ya kama gabansa sarki ya tambaye shi ya ce wani jimanin kai ka zauna da annabi ce ai na zauna da annabi kai na abin jini ta abin annabi yanzu idon kan na kayan ka idon ya ga annabi na ce na kayan ka saboda ana gani abu a zuciya yi wani ba taba gani ma ya gani a zuciya to ba na zuciya ba na kayi wa idon kayan kan nan ya ga annabi ce ya gani na ga annabi idon kayi na na ji magana da kunnan kayi na na kuma karɓi maganarsa da bakin kayina ya yi ne kada mana ya ce to madan na ce yanzu muna son alfarma ka faɗa mana wasu kalmomi ko guda ɗaya ko guda biyu wanda lalle kunnan ka ya ji ne annabi na magana saboda mu mu ce mun ji bakin wanda abun annabi ya ce sai abun ya ba mu daɗi ya ce a yanzu ai na girma wasu abubuwan da na ji sun namanta waɗanda kuma sun rikice mini kana faɗa abin tsora wa annabi shi haka ne amma dai akwai abin da ban manta ba shi to menene eh na ji annabi na cewa mutum kullum in ya kusa mutuwa sai idan ka ƙara kin mutuwa yana nisan tata eh lokacin da ya kusa mutuwa shi mutum lokacin ya fi kai ta nesa haka ne to mun gode ai ka kare mu ko yanzu mu ma mun faɗa ma ce mun ji a bakin wanda ya ji a wurin annabi sarki ya kawo kyauta irin ta ta sarakuna babba kyauta sai dan kawa wannan sahabi aka sai yi na sallami jama'a ya ce duk wannan nasa ne eh ya fice nasa ne yake to ranka yadda yin haka da ranka yake duk shekara a kira ni to ka ga yanzu ya faɗi magana na cewar wanda ya kusa mutuwa ara kanta mu buɗe yake ka ga abu haya fara aiki a kansa da wannan sarki ya tabbata to abun annabi yake kai da garo kowa tsufa da kira ka nemo ka a wata ƙasa duk ƙasar ba mai dubanka kuma dan ka zo kana cewa wai in haka ne duk shekara ba kuma wani ba a'a wai duk shekara za a da da ana ne wai kaga bai ce ya mutu ba to haka dan adam yake da kullum ba zai gaji ba wa da ma ki Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu'mini la yasbu al-mu'minu min khairin yasbu hatta kuna mun da hawa jannatu mu'mini ba zai koyi da jin alkhairi ba ce dukan yayi da a sai ya gaji a jannatu kuna kullum gaba gaba ne gaba gaba ne eh har gaban annabi saboda haka idan Allah ya yarda alkamin mai zuwan nan sannan ne ranar rufe da wakilinmu nan na bana ya zuwa kuma wata shekara idan allah ya ba mu arare yanzu muna karatu a cikin maganar adawa ne wannan sura ta kamu kan kisar adawa adawa an tawazi an tawazi a abokai da ba su ne wanda suka fara zuwa a cikin mutanen da ƙur'ani ya ba da labari don ƙur'ani ya ce wasu an yi su sun yi zamani amma Allah bai faɗi labarin su ba duka aka faɗa mana duniya aka yi komai da lazalla ba shi ne sa wannan ke To amma dai a wanda aka faɗa aka kuma rubuta daga mutanen nuhu bayan halaka su da jama'a suka ƙara yawa wanda suka biyo baya adawa ne annabi da biyo baya annabi hudu ne alayhi salam yanzu mutuwa ne suka ce haihata haihata wannan wani abu ne wanda ya yi nisa nisan kuma sai ya ƙara yin nisa lima to a dura wannan alƙawarin da ake muku min al-ikirafi min al-qubur har a ce wai mutum za a fidda shi daga kabari kuma da wani abu ba zai ba wala mu ra'ila a wannan ke da bayani kuma ji ai ba zai ba kullum kafirai abin da ke ba su mamaki ya ba su damuwa shi mutum aka binne shi ya rube ya fashi ya tarwade ba ba gawar zai zauna ba zai iya rubewa zai iya tarwatsewa zai iya watsewa zai iya a hankali ya zama ƙasa sai yan ƙasusuwa da ba a rasa ba su ma an sun daɗe kowane ƙashi zai iya zama ƙasa sai udubus zanabi ne kawai ba a zama ƙasa wannan ƙashi ana kiransa udubus zanabi shi kaɗai ne bai zama ƙasa a cikin sai ya za a yi mutumin da yake nama yadda mutum yake nan kuma ya zama ƙasa kuma allah ya da shi ya sake dawa mutum wannan ai ba zai yi ba to da su duba abu guda biyu mana na farko su ce Allah ya mutum daga babu babu fa ba ta da to wai sa an babu me sa an babu babu ita ba ta da sa'a kowa yana da sa'a banda babu yan kadan akwai kada yan da yawa akwai da yawa an matsakaici akwai matsakaici to babu wai sa babu kan babu zai dole ka sai abu to Allah ya yi mutum daga babu duk abin da ka kama kace Allah ya mutum daga wannan abu to wannan abun shi ko akwai wanda shi ko babu da ka gama yakin kiran ka dole ka bar Allah mulkin sa to amma idan aka aje nan sai a leka a ga can baya shin shi annabi Adamu da me aka yi shi ai kowa dai baka san uwar Adamu ba kan baka kunnanka duk tsawon da bai taɓa jin labarin shi a cikin annabi Adamu ba bai taɓa jin ko ma'aibin annabi Adamu ba domin babu da akwai da an ji to amma ba ji ba to ya aka yi ya zama kasa ne Allah ya inna mazal idan Allah ka mazal adama kalaka hu min turabi sun kala hukun bai kun Allah ya yi da kasa ne yace ya zama adam ba ya zama to dan kana ganin mu dan adam mun zama kasa kake magana ya za a dawo da mu to ai da mun da hakan ma aka yi mu ma eh kamar mai ginin laka ne ya gina ɗaki ya gama kuma a ce in an rude ɗaki ma ba zai kwaba kasa a kan gina wani ba don mi don mi ga dama ya gina bale yanzu to wannan kenan to ba da bayan haka a mu yanzu nan da aka yi mu aka ce an yi mu da ruwa ruwa fa da ke kallon sa to da Allah da ruwa da kasa wanne ka ga zai yi wahalar zama mutum inda akwai wahala da ai ruwa ya zama mutum zai wahala da ruwa ba zai kasance ya zai zama amma kasa kan ai ana gina abu da a turanta abu da tabo an san an- an ja ganin wannan sai dai a ce baya motsi ko a ce ba rai amma an ja kallon wannan ai amma ruwa a zai zama sai a za a yi kaga ba zai ba amma ka abu ne saboda fatan basira Kul- kullum zai ce waye zai iya mai da kashin da ya rijijjige ya nike ya zama kasa wa zai iya mai da shi mutum Allah ya ce kuli ya allazi an sha awwal marra ga ya mutu ya rasulullahi kace wanda yayi ta da farko a lokacin da babu to shine zai mayar da ita in ta saki koma kuma babu ai an yi mu daga babu ne muka zama akwai da muka zama akwai muka mutu muka dawo babu to da muka kuma babu kuma Allah zai iya mai da babun ta zama akwai saboda gwanin da Allah amma ga wurin da suka zo annabi hudu to ai wannan ba zai kuwa jama'atu an wannan alƙawarin ba gaskiya bane min al-ikraj min al-qubur na bid'a daga cikin kaburwa in ya wannan magana ba ta zama ba ai mal hayatu rayuwa ma ba ta zama ba illa hayatu na dunya sai dai rayuwar mu ta duniya na mutu mu mutu wa la ya mu rayu da hayati aba'ina da rayuwar ƴaƴanmu shi annabi a zuhuru suka ce bai gano ba da aka gaya masa za a mutu a tashi wato a sake rayuwa ai ba mu din gangan jikin mu da muka mutu shi ake nufi a gida ne da kasan kasan dattijo mai gidan kun ga lokacin salama aka ce aka ce ka aiki yaro a ji a ce ina salama da mai gidan nan wa zai fito ba sai da cikin ya fito ba a ce ga mai gidan a abin da za a yi to ana nana na ƴaƴan da su girma shi ko ya mutu idan ya mutu shi ya mutu to in ka zo gidan kai salama kana neman mai gidan wa zai fito sai dan zai fito ya je ga ya dawa ne ba ko muka yi ne eh ina da yawan mai gidan ne ya yi shi ne mai gidan eh to kaga sai suka ji to kaga mun mutu mun rayu wannan kawai farci ne da amma magana wani tsari kiyama wai shi wanda ya mutu ana kallo a kwantar yana ce waje zai tashi suka ji kawai ba zai ba kaga wannan abu ne suke faɗa ba da ba da ilimi ba Allah ya ce ayi wa ma na rubu mabusin ba za a tashi mu ba in huwa wannan manzo namu mai suna hudu bai zama ba illa rajulun face wani kalan mutum ibtara alallahi kadiban da ya kirkiri ƙaryar da ba ta da tushe ma ya dangana wa Allah na magana ta shi kiyama ne yayi wa Allah ƙarya ƙarya ma mara tushe mara ma'ana Allah ya kiyaye wa ma na amlau bi mu'minina suka ji don haka ba za mu imani da shi ba ai mu sadiki ba za mu gaskata wannan manzon namu hudu ba bilbazi ya wajen cewa wai za a tashi da mu ba da mota bayan mun mutu da abu dai ya abu ya ta kokari ya ta kokari shekaru da ɗan dama wajen ɗari da ashirin da wani abu yadda ƙala rabbin sun nabi ma ka zabu ni ta yi addu'a ubangiji ka taimake ni a kan ƙarya ta da take ƙala sai ala ta amma ƙalilin kamar sauran kaɗan sauran kaɗan lairuhunnan nadimin zama sun yi da na sani Allah ya gama zaka za su yi da na sani gaba kaɗan ala kuburi ma kan kawo su wata galibiyan da kuma kaidawa su ba ga rarru mun sai hadu sai tsawa ta kama sai hadu azabi tsawar azaba wala alaki da halaka kayan da mai kasancewa bil haƙƙi da gaskiya kuma su suka mutu waje an na hudu sa'an muka mayar da su suka zama tattaka tattaka shi ne kaman abinda dabbobi suka ci suka tattake sauran ko kama abinda ya bushe ya daidaice ya watse wa buda muka ce nisantar rahama ya tabar da kwamin zalimi ga mutane a zalimai almukaddi bin masu ƙaida da manzanni wannan shine abin da ya faru dama da adawa da samudawa makauta ne da allah ya halakar da adawa mutane annabi hudu sai kawo kuma samudawa mutanen annabi salu masu naka da salu kuma duka su kai da Allah ya halaka da su yawa na mara ara ma jiza muke taka dare kaga da dawo na mara suke bace na ai ya kamata ka yi da bace don saboda in an shekara ɗaya da kai ka iya fasara baya amma ne kana bacci kan aibar da fasar wajen a wasu abu na'am zo nan ba ثم انشأنا yawa
ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين نعم.
ما تسبق من أمة إلا جعلها وما يستآخرون ثم أرسلنا رسالة تسريع كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم آلين فبودا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون na'am بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهم وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون na'am وجعلنا ابن مريم أمه آية نعم.
وآويناهما إلى ربوة ذات خير ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا na'am إني بما تعملون عليم مم.
وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقبلوا أمرهم بينهم زمرا كل حزب بما لديهم فرحون مم.
وذرهم في غمرتهم حتى حين Mm.
ويحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين yawa to tsarin ai kawo da jini ko to Allah da ta mu ka juna abun tsoro mana an dade ana abu a aiko a karyata an dade a duk wani abun daga ana yi don mutane sun yi dinkin da biya ka mu kan ma ya birkin mu a hannu eh a birkin mu a hannu abinda da ka dan fara in ma wani abun kake yi da ka dan fara sai sai ka mutu in baka mutu ma sai ka tsufa mudan da da mutum zai shekara dubu ɗaya dubu biyu ana buga da shi ne kai kuma da hannun tun zama ga tsoro ana ta maka baba ga shi yanzu mutum ya yara ƙanana wai yanzu na ji yara suna ce mana baba to ya magana ha ai bai ba magana ba fir'auna akan sarauta da ke bi fir'auna ya ce kaza fir'auna ya yi kaza nan akan sarauta shekara ɗari biyu da arba'in ne banda shekarun kanada jumla shekarar bil'awar ɗari hudu da wani abu a wani ƙaunin mata aka yi ɗari shida to amma shi ne ƙaramin arna daga cikin duk manyan kafin da suka yi suka gabata da wannan shi ne ƙarami sarki na maru da akan sarauta ma shekara dubu ya shi ne sarki ba mai magana da shi kuma duniyar ba garin da ba nasa ba ne duk da gaje to ha ga laransa ne a wurin eh da kamar dauro da daga je ba sa fada da mai anguwa saboda shi jike wa aiki da mai anguwa za a fasa anguwa za a rasa biyu ba zai yadda ba da daga ji za a rasa kasa labarin biyu ba zai ba zai ji daɗi ba amma zai da kansa ma zai baka a ganare don ka ce a ce kai ne mai unguwa ko ce kai ne dauro ko ina ai zaman nan mawar shi ne to ai ga ga wannan su suka mota akwai shaddaru dan adu da shi dan uwa da shadi ta zo sun sun sarwace duniya sun kwasa da ƙarfi ne da ƙarfi suka kwashi duniya da ƙarfi ƙarfi da ƙasa suka kwashi duniya duk inda suka je ƙarfi kawai suka kashe mutane ko ni garin kayan sarkin garin ba da ƙasar da ƙasar su wuce can ma sun ji aka rayu har suka tare ƙasa ba mai magana ya zo ni dai ya mutu ba ɗaya ni dai ya tsale karagar sarauta to dai da ya zai nuna ita zai yi gini ko zan mai zai gina wa aljanna zai gina ya tsara maginan duniya duka aka aka yi tattace a cikin magina dubu sai ya dauki ɗari a cikin ɗarin kaga ya zuba da ɗari tara to a ɗarin sai ya dauki tasa'in ya zubar da jalai zai ɗau zai ɗau goma to a goma ne zai ɗauki ko a ɗaya shi wannan magini ne taran kuma su ba da ƙasa ne sai a riƙe wannan goma to duk a dubu mutum goma aka ɗauko a goma kuma ɗaya ne zai gini sauran masu miƙa ƙasa ne da taka laka saboda alamu gwanaye sosai yi maza aiki a yi rani a damuna ana gini sai da aka shekara ɗari biyar aka kare masa gini shekara ɗari biyar a yi rani a yi damuna za a ga wannan su ne suke da shikenci a duniya har suka zo to amma su ma ba da ƙur'ani ba ko labari yana na kin labari eh Allah shine mai gadi Allah shine mai gadi yawa da saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗannan mutanen da aka yi tsawa sai suka zama tattaka suka lalace suka zama babu aka dilan da suka zama Allah aka sa su cikin Allah da wai an sha na mi bajin ƙurunan akan daga bayan su ne muke ta kagowa in ji Allah wasu mutanen daban-daban suka ji karni ɗaya shekara ɗari a ɗaya za kawo su karni shekara ɗari ala shi kurunan muka karni daban-daban masu yawa akarin daban ma da yi min umatin ajalaha kowace al'umma ba ta rigar ajalinta bi an ta mutu kabar ba ta mutuwa kafinta har ma ka wurin gida in an yi za a kashe su yanzu ko a yi azaba yanzu allah ya mutu azaba yanzu ana sha ba ba haka kowa mun ji ba masa sai ya gama don haka mu ya murtiya kai ta abun iya daga ba zai sa allah ya rage ma kwana ɗaya ba mai abun kirki ga duk kirki ga ba zai sa allah ya ƙara masa in ya ga dama in ya gada ma yana karawa amma dai ba shi dan kirki ka a kara maka to in ba ka nan me zai faru aka dauke annabawa ma ko ba abun da ya faru a mulkin Allah wa ma ya sake rona kuma in bai zo ba ba za a jinkirta ba a gaggauta ba in bai zo ba in ya zo ba za a jinkirta ba wannan abin da yake faruwa kenan kuma arsalna rusulana sannan kuma bayan waɗancan din ha'ila yau Allah ce sai muka aiko manzanninmu ta tara ana bin juna wannan su zo su zamani su wuce wannan mazo annabi wani ya zo yayi kaza yayi kaza kaza ya wuce wannan ya zo yayi kaza kaza kaza kaza tsakanin wani annabi da wani annabi zamani mai tsawo mai tsawo fa yanzu za a ko karshe ma tsakanin manzon Allah da annabi Isa a shekara ɗari shida ne da wani abu annabi Isa ya zo an ɗauke shi zama duniya ba annabi haka take babban ta shekara ɗari shida da wani abu sai annabi ya ka gani amma duk da haka duk wannan tsawon zamani wani kama haka wani bai da haka annabawa daban-daban annabi dubu ɗari eh da dubu ashirin da dubu duniya ba ya fito mala kula ma ja wa matan rasuluha ko da yaushe a al'umma a cikin al'umma da suka wuce nan idan manzon ta ya zo musu ya yi wa'azi kallamu sai su kare da su kare aiki ba da ba na ba da ba da Allah ya muka rinka biyar da sashin da abin da sashin wajen halakar wa halaka da wannan halaka da wannan halaka da wannan Allah ya haka muka ita mutu muka ita yi wajen nawa hadisa muka mai da su zantuka a kawai na na da eh tsohon labari hukudan likomin layiminun Allah ce don haka ne don ta ramar Allah ya tabbata ga mutanen da ba za yi imani da kuma sannan kuma daga bayan jana an sanna musa sai muka aiko annabi musa yawa kawo da dan uwansa shi annabi musa dan imrana ne imrana kuma dan qalib ne qalib kuma dan azar ne azar kuma dan lawi ne lawi kuma dan yaqubu ne yaqubu kuma dan ishaqa ne ishaqa kuma dan ibrahimu ne ibrahimu kuma dan taraku karabu dan naquru naquru dan karabu karabu dan ragu ragu dan falagu falagu dan adil adil dan shalu shalu dan arbaka sabu arbaka sabu dan samu samu dan nuhu nuhu dan lamu lamu dan mutawsalaku mutawsalaku dan kanu kanu kun nan shi da annabi idris an gane ko to shi kanuku dan yardu ne yardu kuma dan mahalayu ne mahalayu dan kaninu aliyu dan anusu anusu dan annabi shizu annabi shizu dan annabi adam wannan shine nasabin annabi musa dan imrana yawwa Allah ji sai muka aiko shi sai muka aiko shi da shi dan wanda haruna bi ayatina da ayam wasu lanin mubinin da hujja mabayyana wa huwa yadu shine hannunsa wal asa da sandarsa wanda ya rubu ma da wani wannan na ayon da ya zo min ayati annabi Musa dai a a takaicen tarihinsa wani koka a wani kaulin an ce hamara ne ma yi wannan cikin ya bincike sai ya gano bani isra'ila ɗan ƙodago ne a wurin su fir'auna ɗan ƙodago kamar yan gaba to ɗan ƙodagon nan fa da ake renawa ake ganin su ba komai ba za su ƙwace sarautar gari eh za su ƙwace garin gaba ɗaya za su ƙwace gari saboda haka ya gaya wa fir'auna ce to ɗan da zai kwaci garin a cikin an haifa ko za a haifa ya ba a haife shi ba za a haife shi ba ba za a haife shi ba. sai fir'auna ya wakilta wakilai daban-daban masu kulawa da sha'anin aikuwa duk mata ke da ciki dole a sanar kuma a dinga kulawa da ita don aihuwa a ji a gaya musu ga mata a gida ka za ta na'ura su je su karbi aihuwa ai wannan gara ka tura mai ya karbi aihuwa ma da tura waɗannan idan zuwa ga aiwa in ɗanin ne a yanka a baku gawa in ya mace a baku kare wai saboda tsoron kar a haifi ɗan da zai ɓacewa a fir'auna mulki aka yi ta haka aka yi ta haka sai suka suma rauni ba a samu su matasa a to shi matashi kan ba tsohon ne zama ba ba a haifi wani ba to waye zai zama matashi kuma shi tsohon zai dawo matashi ai dama ƙananan da ake haifa ne ke zama matasa su zama ka ji wadancan aiki wadancan su su ko idan aka ji da wadannan wadan ka idan mutanen nan masu sana'ar kwarago wanda muke mana laifuranci ake amfana da su sun yi rauni ainihin abin da wannan yanka da ake za su iya karewa sannan yake to a take sawa mabugan ƙasa a bubbuga a lalle kare a gano yadda za a yi aka bubbuga a gano aka yi yanzu yadda za a yi za a dinga kirdaron shekara-shekara kamar bana shekara mara matsala duk yayin da aka haifa a bar su na bani isra'ila baɗi kuma shekaran matsala idan da aka haifa a yanka sai aka ci gaba da haka to shekarar da aka ce bana ba matsala bana babu matsala aka ce ba matsala aka ce ba matsala a yi duk da aka haifa kana yanka a bar shi na bani isra'ila to a shekarar aka haifi annabi haruna don shi annabi haruna a matsayi ne na annabta yake ƙasa da annabi musa amma a girma na aihuwa to shi ne yayansa kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya dawa shi ne yayansa su yayan jimrana ne sunan mahaifinsa annabi shi kenan aka bar annabi haruna lafiya kalau to shekarar da za a yi kashe-kashe kuma aka buga aka shekara mai tsanani a shekarar sai aka samu cikin annan mutu ciki zai yi ƙi laulayi kwata-kwata a duk wani abin da mace za ta yi a gane tana da ciki uwar ba da yi ba kuma nan yana ciki amma ita za ta tana ciki tana cin alama amma duk wani wanda mace za ta yi a wani to wata yawo a wani amai a wani kyanon wani abu a ba lafiya kalau ba ta da alama kuma irin mace in ciki ya fara girma sai ya dinga tumbi ya zai a ba tana nan yadda da a zuwar Allah mala eh cikin ba a ta da al'amar ciki a ido har ya yi girma a cikin uwar da har ya ita aihuwa ta aife shi ba tare da wani ko jini ko wani nakuda ko wani tashin a ba a gani ba ita ko ba ta sanar ba ta aifi danta ta koye baya irin kukan jinjirin ta za a cikin ɗin mata koye sai dai da da ba shi nono a ɓoye kamar su ma da rubi a garin da in ga kalla ka ce ko wani biro ne ko wani abu sai da aka masa bayan to ga san uwa da tausayi wani da ka ta samun nutsuwa ne kar a gane ba a kace masa danta da ta gasa nutsuwa ta ji tsoro kar a kashe mata danta shi ne sai Allah ya mata wahayi ya zuwa ina jin tsoro kana kaje mara ɗanta ta nemi akwati na katako ta tsumma a ciki ta ɗora ɗan a kan tsumman ta su sa wancan ma ta rufe da wurga shi a ruwa marlil makiyar ya tsarce shi ala ta nuna mata ƙarfin mulki ya ce mata in na ratu ilaiki wa jahiru min al-mursalin sai mu dawo miki da shi mu kwato shi a can mu kawo shi a miki mu ba shi wannan cewa da rana kawai ya ta masa ta aikata wannan abin da Allah ya mata umarni wasu ce manami ne a mafarki ne wasu ce a ilhama ne a zuci ne shi kenan kawai da aikata dai abin da Allah ya umarce ta ta yi da wurga shi a kogi to shi kogi da ya zo fir'auna ya yi gidan da ya jawo wani hanyar ruwa ta zo da rika bin karkashin gidan da ta shiga ta fita an ce kan aljira ta jirgin da dalar haru kogi na gudu karkashin shi ni ma ga kogin nan eh ni ma kogin ga shi na gudu karkashin na fir'auna ya dan shigen shi yanzu ni ma kogin gudu ga karkashin na kawai kogi ya dauko yaro kawai cikin amfani su kawai da gidan fir'auna hadiman fir'auna su suka tsinci annabi musa a cikin a cikin akwati suka tsinci akwati aka ji an tsinci akwati mai kyau akwati aka kawo shi gidan fir'auna aka kudi aka duba aka ta ga yaro da kyawa fir'auna ta aka ji kuka ji in ji fir'auna ya ga hadiman ba ta ce a ƙorratu ainihin liwa na kalata ka tuku a sai an yamfa na a wani tafi walada ta ce za mu ji farin ciki da wannan yaron ne kai wani allah ma ya mana amfani ce ya miki ne an ce da ya yi su ya yadda saboda matar yar baiwa ce da addu'anta allah ya karba cewar zai mutu amfani da ita da shi da ya mutu rinka sai za ka gana shi ban da shi eh shi kenan dai zai ji amma mu da ba mu tabi a kyale kuma yana ji da matar to sai ya karfi shawararsa to shi kenan sai aka aja mai motsa ba ka shi aka ji yanzu ya za a ga to a nemo mai bashi nono a biya ta sha da shi nono aka yi ta neman masu sha da shi nono aka yi gayya a gidan sarki ba ana neman mace mai sha da nono wanda za a biya da masu yaya ƙanana da wanda fir'auna ya za a kashe musu yayayensu duk suka zo masu nono a baji wannan nono ya ƙi a baji wannan nono ya ƙi a baji wannan nono ya ƙi Allah amma ya karbe da ce wa harrama na alayhi marada min kawu Allah ce mun muka hana shi eh saboda mu cika alƙawarin da muka yi kowar da muka ji da mu dawo miki ne amma su ne kuma a ayar da in ka dan latu bibi saura ka dan da je gidan ce a ba ta dan da yayi baka ne sai Allah ya hana ta ne ta daure amma duk da haka yin da kama daure abu akwai yar uwarsa mai suna Maryam dole ne wani lokacin tarihi yake ɗaukar masu tarihi suna tsammanin Maryam uwar Annabi Isa to ba ita bace a ba ita bace ai lokacin Maryam uwar Annabi Isa ba ita ta ba tsakanin ai da Annabi ba ba ita ta ba domin tsakanin Annabi Isa da Annabi Musa Annabi dubu ne su Annabi Zakariya su Annabi Yahaya su Annabi Dawudu su Annabi Sulaiman ai duk wannan nan suka yi zamani su iliyaru su ilu su shamawilu su shamawuru duk a wannan zamanin suka yi zamani a tsakanin musa da isa wannan maryamu daban wancan maryamu daban kamar yadda wannan imrana kakan annabi isa daban wanda ya kuwar da kira wancan imrana kuma baban annabi musa daban ba imrana ne bane a'a ba imrana ne bane su biyu ne suke zamani kuma ba garin su ne ba wancan imrana na farko ai a misira yake kuma a nan ya rasu to wannan imrana na baya bayan nan kuma wanda ya fi maryamu yadda bai bata a ciki shi kuma a kudu yake kaga ba maganin su ne ba yau ba ba garin su ne ba amma kuma dubban isra'ila yawa dubban isra'ila shi kenan ya ƙi shan nonon kowa ita kuma uwar da turo maryamu ta zo ta gani usili ki bi gawon yaron nan ta je tana legawa tana legawa don ana ba karami mai ilimi ba kallo ya kalla shi kai ya ce wannan an ya ba ta da masaniya a kan yaron nan ai ko mutum zai kalle shi ka gane na gane in an ga idon ka na gane gane eh na gane fir'auna kallon kallon da yawan shi kai ta ce musu ta ji amfani an zara aladulukum alamun ya kubulakum wani lahuna biyu ko nuna muku wata mata ta shayar muku da shi nono ta kyauta ta halin da ya ce a kira ta jibra a kira wani wannan yarinya a yi kira wata ne kyai me ya sanin ki da wani yaro zai babu me alaƙi ki da zai babu to me ya za ki ce idan suna da masu yi masa nasiya mu da muke neman masu sha da nono mai ya kawo maganar nasiya nan ta ga ku zai gani ya ce a'a kamar dai jariri ne da bukatar a rika masa wanka a rika tsabtace shi na ƙara masa wurin girma da ƙarfi eh a wanke shi a wanke tubarta a wanke tsoman da yake kai kar a bar shi kan dotti yana bai yaro lafiya da kuzari abin da yake rufi kenan to a ja a ja zo da matar ya ga za ka zo da matarsa a ja ta marza da aka zo da ita tana karɓar da bashi nono sai ya karɓa sarki yake ga me ya alaka ki da wannan yaro duk matan nan da kika karɓa nonon ko ya karɓi naki da jawa saboda ni ina da abubuwa guda ne ni jikina akwai wani kalan ƙarfi sannan nono na kuma yana da wani kalan ɗanɗano dama ni haka ne shi ke nan zai bada yadda ya ga yin ciniki nawa za a biya da sha da shi nono kuma ɗan da ne haka za a kudi aka koma da shi a ci gaba da bayi nono har ya girma aka yaye shi aka dawo da shi gidan fir'auna ya zo da gidan fir'auna ya kai da shekarun da ya wajen shan nono ainihin ma a gidan fir'auna ya girma shi ke biya sha da shi aka dawo da shi aka haɗa ya samu shekara talatin na ga bai shiga cikin manya ba amma ya fi ƙaramin sarwaye shekara da talatin da aiwa kawai ya zaga cikin gari yawo a gidan fir'auna yake ya ci abinci a gidan fir'auna na fir'auna ya hau dawaki da sutura na fir'auna ana cewa ɗansa ne shi kuma matsayacin bai da ko da duniya yi kenan garin da bambara ya ba da aka yi wani fada da wani ba dubbe da wani bani isra'ila suka nemi taimako shi bani isra'ila ya nemi taimako a kan baki ne a nan musa zo garin taimaka a to kuma yana da halittar ƙarfi duk annaba ma ya karfafa ne amma shi annabi musa daban ne an ja ko annaba guda hudu da suke da wani ƙarfi ba za a iya kwatanta abu ba e yadda suka fi duniya ƙarfi kamar yadda sarauci ya fi mu ƙarfi haka su kuma suka fi duk wani mai ƙarfi ƙarfi suka masa wannan tazar a nan musa ba wa kaza musa tun kuɗa ta haka sai ba da mace sai ya ji dambe sai ba da mace sai nan mu za ta hannu ya danna a nan ya jawo kawai sai ga ya luma hannu da ya jawo sai ga ya ba shi rani kwantar da wannan mutumin a wurin tunu sake daga an gama wannan washe gari aka yi ta neman wanda ya wannan kiza ba a gan shi ba aka yi ta neman wanda ya wannan kiza ba a gan shi ba to daga nan ne ba zai aka ji to tunda ba ga wanda ya wannan kila ba a sa bincike ana bincike wa gari kuma shi wannan mutumin da ake fara da bidiya tsautsayi je ya fara ya sake karewa da shi da wani jiyan ma dai tsokana da aka yi ga shi yau ba kuma tsokana da aka yi ya sake neman taimako a wurin anayin musa amma ba jiya ya ga kan dika ya sake neman taimako a wurin anayin musa anayin musa ji maza kai inaka laga wuyan mubiyin kana batarwa wani na zai ce mana ya aka yi ga abin da ba ruje ba ka za ki tuno nan magana duk da aka yi adam mutum ya bai fata ba zai taimaka mana bai sun gari abokin gaba wannan mai neman taimako yana a tana saboda je ya ga an aka ma ato ya mutu sai tsammanin buke shi za a iya mutu sai ta ya mutu aka yi an ta tura ni ka ba ka tada nautan mai lambu to kai ka kashe ni da kashe wannan mutumin ja a ga ya a shi da mu da ne kira dama za su yaki za ka yi ga fir'auna fir'auna shi dama bai zalun da hannun musa ba ya yi zuwa hannun musa hukuncin kisa sai wani mai suna ya zikilu shi ne rajulu muminu eh mina da auna ya fito imanan sai ya zo da shi aka yi fito aka yanke hukuncin kisa amma da ya zo da ya zagaya an fito wata hanya ya fito wata hanya ya riga su zuwa wurin annabi musa ya gaya masa su tawa inna mala'a ya tafi nuna bika ya tuluka bakar yi laka minan nasir yace a bada an yi zama an yankewa hukuncin kisa yanzu ana neman ka a kashe ina ga ma ku miji to kaga wanda ake nema a kashe wani zai fita ba ba dai ya kama hanyar gari kaza ko hanyar gari kaza ba inda ya ji sauki kawai a yi wanne a bar gari ga tukuna to dai aka yi zaune to inda zai kama kula ya kula ya waje sai ya kula ta hanyar madayana su kuma hanyar madayana jeji ne wanda in an fata ke za a je sai an yi gayya akwai nisa ungurmin daji ne kwana takwas aiki a cikin jeji ba dare ba rana ake tafiya kafin a isa shi ko kawai ya kama hanyar wani to yi za a kashe yana tafiya yana tafiya na tsoro yana sauri sai Allah ya koda wani mala'ika a sufar mutum a sufar tarwaye dan kuma sannan shi ma adam wurin kaga tarwaye ne sai mala'ika ya hange shi ga dan kaman kana tafiya haka an zo mutum ai kila ka je bari ka dan iso mutumin nan sai ku tafi tare ga shi ga shi ba a nan mota ya rinka bin sa ashe mala'ika ne aka dinga zuba sauri sha juna ya zuwa gari ba na taba ake dawo sai da rana ila amma sha biyu rana sun ta gari ana ila ya yi da gari wannan da mala'ika ne mana rikiya in yi dole shi daga cikin wannan dali amma malaman ta yi lokacin sai da kafa da ta tuba ne sai ta tun kafa da ta tuba ne saboda sauri da ya ce anan musa ba wannan ya zauna ya yi abubuwa da dan dama a nan ya yi kiwo na tumaki shekara takwas na sadaki a nufi shi Allah ya masa rahama ya bautar da kansa in ji manzon Allah shekara takwas don ya zama sadaki ya aure don kara wata rana ya aikata abin da Allah baya zo da sha'awarsa wannan al'aura da Allah ya ba mu amana ne dole mu tsare kuma kai da aka ba ka ita kai ne mai tsare ta kai mata sutura a karkafarta a ganta annabi ce Allah ya la'anci mai barin al'aurarsa a waje da gangan mai kallo da gangan shi ma Allah ya la'anci shi dole a kanmu mu tsara al'aurar mu mu kiyaye ta kar ido ya kalle ta kar a yi lalata kaga anan a dole mutum ya aure ko ya aure ya ƙara shekara biyu a garin ya ƙara ciwo domin a biya shi ladan ciwo samu abinci da iyalinsa ya zama yana da shekara arba'in sai ya turo da su masa yanzu shekara sa arba'in a duniya a waje kuma shekara goma shekai ya fi san a gida an masa hukuncin kira ko gudowa ya yi amma yanzu ya turo da su masa kawai da iyalinsa shi zai zo ya kalli jakumarsa sai wani jama'ar musulmi yi kuwa ina hujjar kaɗan ta horani ko wani yar kaɗan raba ko wani jarin ga idan gurgance kaɗan fita nema kawai mutum ya sata iyayensa wani ba haka iyayen suke mutuwa ba a san inda yake ko waje can ya gamu da ajalinsa ba a san inda yi ba wannan ba daidai ba ne ba hana mu yawo ba yawo na ƙara imani da ilimi ga mai imani amma wajibi ba kuma hana nema ba neman ma dole amma wajibi akwai da haƙƙin iyaye to a hanya ne Allah ya kira shi ya ba shi manzanci yace ya je ya zama annabi ya je ya wajen auna wa'azi a nan kuma ya roƙi Allah Allah ya baiwa dan uwansa Haruna shi ma manzanci ya zo ya samu dan uwansa Haruna shi to Allah ya ce mu je mu yi Fir'auna wa'azi suka da fir'auna na ganin annabi Musa an ce mara gane fir'auna nan ne yana kallon da kawai gane ya canza a cikin ranar hasken annabta a daban ne mali amma duk da wannan abun na annabta sai da ya gane yake masa alam nurar duka bina walida wala bi da bina min umrika sinina wa ba'ata fa'alta galati fa'alta fa'alta min al-kafirina yake ga masa ba قال فعلت أيضا وأنا من الضالين فمرت منك ولما تركت وهب لي لك حكما وجعلني من المرسلين ya ba shi amsa da haka haka suke bi a wurin Allah ka samu kala tara a nan wuza ya ce kaza fir'auna ya ce kaza ya ce ba inda aka samu kala tara sai rikici da gaddama tsakanin fir'auna a nan kala musa kala fir'auna kala musa kala ko ta ala da fara da kala ina ga an ƙara tara duk ana ta gaddawa da fir'auna to ƙarshe ne ran da aka yi wa fir'auna wa'azi aka yi ta wannan gaddama rannan ya yanke wa nan musa wani hukunci kuma na kisa hawa lafi amma wada a nan musa ya gudu amma yanzu ya fi ƙarfin gudu Allah zai sau masu kiran sake musu sandarka to shi ne take sanda na farko ya take sanda sanda ta zama maciji ta kafa duk wanda da wuf sai ta haɗe shi wuf kafa tana haɗewa kamar da garan kwaɗo yake wakiya shi haka da dubin manyan sojoji da auna tana lallacewa tana haɗewa sai aka yi gaba da gudu mutum sun kai kusan dubu talatin suka mutu nan tsakanin wanda sannan ta haɗe su da wanda suka faɗi aka tattake su a kashe su ta fitar mutanen garin har jeji ta sake biyo koran ta gudu har gidan fir'auna ta zo ta rutsa da fir'auna ya gudu ɗaki ya faɗi kan zanansa ta sa bakinta a ƙofar ɗakin fir'auna lebensa na ƙasa na ƙasa leben sama kuma ya taɓa saman ƙofar ɗakin fir'auna ya rasa yadda zai yi ya kashe Turala wannan ma bai kamata ya musulunta ba, to haka aka yi aka yi ta wa'adi ila fir'auna wa man wa mala'ihi da majalisarsa fa takabaru sai suka yi girman kai an imani da wannan bangar ta bi hada aya wa billahi kuma zuwa daga ciyar Allah ba wa kanu qawman alina suka da mutane masu daukaka qalina masu bin karfi saurin jaye bani isra'ila bi zulmi da zalunci fa qalu dai suka ce anumunu li basharin mislina mu ne za mu yadda yanzu mu imani da malaje mutane guda biyu kamar mu wa qaumu ma lana aminuna mutanen su na mana bauta mu kan mu bi su kuka je ba za mu yadda ba don mutanen su mutu una lana suna mana biyayya ka bi una suna kankanta da kai wa kallabu masu kai da Musa da Haruna wa kanu min al-mulaki suka zama daga wanda aka halaka da wannan abin da ya faru kenan Allah ya ce wa laqad atana Musa al-kitaba hakika mun bai annabi Musa littafi shi na taura la'allahum domin bani Isra'ila ya hata dole su shirya ka zama fir'auna bai ga attaura ba fir'auna bai yi zamani da attaura ba ba a yi masa wa'azi da attaura ba farkon zuwan annai musa ba da littafi ya ba lokacin ma ba a ba shi littafi ba sun dai yi magana ne da allah shi ne wakan lamar lawan musa ta kaliman allah ce na zaɓe ka na baka manzan shi je ka ya taho to aya ne in an tambaye shi menene dalilin wannan wa'azin Allah shi don daga aya guda biyu ka je ka sandar ga in ka aji za ta zama masjidi idan kuma ka kamo masjidin ka ɗauki da ka kama wuyan masjidin to inda yake rike sandar ka kama an gaga zai ta dawo sannan da ka bukaci kuma ta zama masjidin ka aji zai ta zama masjidi wannan aya ɗin ke inda za a ruka nan zai zama fari ka fitar ka nuna musu fari ne amma ba na alfarar ba ne idan aka gala aka gala kana son har yanzu kuma yadda yake da ka za ka za a ji a nan in ga ka zai dawo yadda yake da ka ce in wani ya isa yake in an ce ba gaskiya ba ne to wani ya yi wannan abin da aka zo ke na aka nuna a fir'auna sai dai da ke an yi shekaru ana wa'azi a kullo nan ya kullo nan a kullo nan ya kullo nan daga baya an karawa a nan musa ayoyi masu tsoratarwa duka a zo a nuna wa fir'auna yawa an mutu aya ya faru da aka faɗan nan faru eh ko menene ya zama faru in za ka sha ruwa ka sha faru kana kurba ya zama faru yin abu ne a baki ka zubar eh za ka ci abinci kana ɗauko loma haka wata wato a nuka da zama faru ka yar wata ya gana a baki ka zai ka ji faru ya ci ya yi tsalle ya harba gaba cikin bakin ka ba loma ko ka ta zama faru faru da ran zama zai ci ba sai ga wurgar haka suka rike shan wahala an mutu wannan an mutu na jini ruwa ya zama jini abinci ya zama jini duk ya zama bala'i har an ce matan bani isra'ila suna tausawa matan fir'auna ku ji ruwa a bakin su cika bakin su su ce arniya ta buɗe bakinta da mu taimaka mata ruwa zai kashe ta in ta buɗe bakinta sun kun ruwa a bakin su sun ta kuma sun koshi juya ruwan a cikin bakin da zai zaki zama jini a bakin da kafin zai hu ta gama cintawa ba a kan da an tura ta haɗe ina ana zubawa sai da wuce an mutu aya ta ruwa tuba na zamanin da ana ba irin tuba na zamanin nuhu ba amma ya ba da tsoro ya tada hankali ruwa ya ta koma lallala kawai ya cika garin misira duk tsawon ka ruwan ya kama ka wuya duk tsawon ka kuma duk gajarsa gajere na yawo a ruwan ya wuya garin an gajiga damuwa in garin gajere ya wuya ke tsammanin tudu ya zamu kai dogo in ka zo kana tsamon bai wuce yaran nan gama kana zuwa ga malumi wannan ake iya wuya ne suka yi tafama to an musu kala daban-daban irin wannan kala tara da mu yarda ba to sai annabi Musa ya addu'a akan Fir'auna sai annabi Haruna ya ce amin sai Allah ya ce ya ka roƙon amma a jira aka jira shekara arba'in Fir'auna ta shekar ne sai ga jin mu yanzu ga nan eh in ka zauna yau ka dan yi doro ka dan yi addu'a gari ya waye ka yi da karko dai rana dai ka kashi wuce a wannan ba da amma amma da aya je kuta kuta ba mai bace eh wannan yin Allah ne ya ga dama ya gaggauta in ya ga dama jikin amma lalle annabi Musa ne ke roƙa annabi Haruna cewa ani ala da rijiba da azuma fata kima Allah ya mun kafa amma zai ya ƙara shekara 40 daga nan aka halaka fir'auna an kashe fir'auna an kashe mutanen da babu babu dalilin akan hanya kuma ta zuwa birnin ariha daga misira ana aka saukar da taura wa bani isra'ila kuma a nan musa ya warancan kafurai wa'adi sun ba shi wahala yanzu ga bani isra'ila tun a hanya suka ce ya murji alana aliha ila an kama lahum aliha musa ka yi mana dodo irin dodon mutanen kan'ana eh irin dodon mutanen kan'ana muwa kai mana dodo irin na mutanen kan'ana kaga su ma aka yi ta fama da su aka yi ta fama da su aka a tauran ma jumla daya ba su yadda ba wani abin da ya faru kenan wani annabna maryama Allah ce mun sa Isa dan maryama wa ummuhu da uwar da ayatan su zama aya ga mutane lam yakul ayatan Allah bai ce su zama aya biyu ba li'anna al-ayatu bi ma wahida don aya ga Musa da aya ga Isa da mamar da Maryamu ba aya biyu bane aya ɗaya ne ayar ita ce wuladatuhu aihuwar da min gairi falin ba namiji ba ma miji aka ce ba miji ba da an ce ba miji ya ce ko a da kwai lalata a yana lalata aihu ba ya auren ba to amma wannan babu fali babu namiji ba namiji wa awai na ma muka tara su da uwar da ɗan ila rubuwatan zuwa wani ɗan tudu tudun rairayi na jigawa an ce baitul maqdis ne an ce a'a din makka akwai wani wuri mai wannan an ce a'a sun je palestina ne kai wasu malaman ma sun ce sun zo misra ne eh a'a nan ne ma aka ce nan ma ya annabi ne ya wawar wani kasa mutane sarkin garin ya masa kyautar girma irin nasu na sarakuna lokacin da can inda aka haife shi ka san kusa da kudu mai sallami aka haife shi zaman palestina ya gagara saboda abinda yahuda suke kullawa daga rum suna turowa nan kuma lokacin garin na ƙarƙashin rum a ikon mulki suka hana annabi isa zaman jin daɗi ya gudu ya jaci marza ya dawo misir ya zo ya zauna a misira sai ya fara taimakawa mutane in ya ga mutum abun tausayi ya shiga jinyar da masu magani an kasa ba za a iya warkar da shi ba zai iya warkar da shi yanzu ba na jima ba ba yanzu kuma ba zai bar wata sauran cuta a cikin da ko na miƙa da yadda ba wai mara lafiya ya warke da kaɗan kaɗan a zai zama bai taɓa yi ba kawai ta shi in ƙarfi ne ma da ƙarfinsa ko da kuwa ma a yi lafiya ƙalau haka yi dinga yi sarki na muna baya da baki sun dogare a da kuwa amma ɗan yana warkar da mutane yana taimakawa jama'a aka kawo shaida gaban sarki mutanen da isan ya warkar da su aka ga zahiri sarki ya ji daɗi ya tara sarki ɗebo dukiya mai yawa aka kai musu masauki eh aka yi in ji sarki an gaishe su an gaishe su ga ɗan wannan a nan abun nan suka bar kuɗin a wurin suka gudu suka koma can inda ake neman su a kashin ya fi musu kadawa a fatar da su a addini yanzu kuma an kaza mun da canji suke shigowa ba za ka ji tsoron ƙarshen abun ya hannun nan ba sai mu hana kuje a kan kuɗi to jama'a mu dinga takarar na sa a dinga neman gafara wurin Allah a dinga tuba to shi ke nan suka koma can inda suke ga kamar ya fi musu suka zauna a can za ta ƙarfi mai ilin kuma har ƙarshen ta a can ɗin kuma suka sake kulle-kulle sarki ya ce ni dai ban ce a yi kisa ba a koma a yi kulle-kulle a dawo sarki ne ni dai ban ce a yi kisa ba haka suka dinga yau annabi na lokacin shekara da talatin ko talatin da uku da haihuwa har a ƙarshe har a ƙarshe kuma sai suka je suka je to yanzu ba isa yana tara yan tawaye ya hana kyan haraji ya hana kaza ya hana kaza ya hana kaza ka san kuma gwamnati ba ta shi da yan tawaye sai sarki ya yarda musu a je a yi da shi to shine aka zo kashe annabi isa suka kashe annabi isa amma ba su kashe shi ba Allah da su ne kisa Allah ya dauke shi ba shi aka kashe ba sai Allah dauke annabi isa hajja da wani tarihi da lokacin yi shahada ya hankali za a hana kiyama ta yi kuka ya yi wa rusu ya manzanni kulumi da ɗari ba da ku ji halar in ji Allah wa amaru saliha ku aikata aikin nagarta min fardin wa nabrin na farla da nabila inni bi ma ta amalu na alimun Allah ce ni ina da duk abin da kuke yi ba ku ji aji ku zan taka muku ali akan wannan wa alamu ku sani an halihi wannan ai ma'ana millatul islami addinin musulunci ummatukum shine addinin ai wal maqalabu ya mutane abokan zance ai ma'ana yajibu ya wajaba an da kuro ala ya kwatance kan addinin musulunci ummatan wahida al'umma daya halin lazima ke wa bi gadar da daga bibi nun aka fada wa bi qurabi kada ya daya kuma da wazari a kasa musaddada da karfi ittina mai zama sabon magana wa anna rabbukum ala jinni ubangijinku fatakuni ku ji tsoro na an jala fa azaru ku kiyaye ni fatakaddahu mabiya sun yanyanki amra wa tafarin dinahu ana addinin su bayanahu tsakanin zubura suka zama yayyankakken abu daban-daban kashi-kashi a wato mutakhalifina masu zamaya da juna kar yahudi kamar yahudawa da suka rabu saba'in da wani abu wannan nasara da nasara su ma suka rabu saba'in da wani abu wa da wani kullum hizbin kowane jama'a imana dai abin da ke wurin su min addini na addini farihuna da shi suke farin ciki masaruruna suke murna wadarwa ana da rabu da su ya rasu da lafi ai ma na uturukku fara maka da annabi ka farka muran maka in ga muran zai ba a cikin fatan a tarihin har zuwa dan lokaci tukunna ayi ne mawdu zuwa lokacin mutuwa a ya zama da to tsammani suke yi anna malami to me me malin wa manina su kafaran maka dukiyar da muka ba su da yaya suna tsammanin alheri ne misalu na bil khairati suna tsammanin mun ba su alkhairi ne a gaggauce na Allah ta ba haka muka yi ba eh ba haka ba duk mutumin da ba imani a cikin lamarin sa ko yanzu mu jama'ar musulmi da ke kallon idan ka ɗauki mummunar hanya an ce misali in zakka yana lalata dukiya sai mutum ya zaka yana bayana kin zaka kuma dukiya na karuwa an ce neman mata yin lalata da jira kenan na lalata dukiya sai wani Allah ya masa istidraji sai ya je ya tazana kuma dukiyar ta ta karuwa to duk lokacin da mutum ya ga irin haka Allah ne kai ya tsammanin alheri ba alheri ba ne an masa tana da ne wato tattali aiki a kama shi yadda muke yi a kawai yaro mu yaro na tsuntsu ya je gona zai ci mana gero a gona mun je mun kore shi ana jifa ana burga wani abu ana kiran tarwa yana kara wata da majaja mu koyi tsuntsu idan muka zo muna son mu kama tsuntsu a gida kuma sai mu shiga da mu mu dauko kan gero mai lafiya mu haɗa dabara dabara irin tamu na zan gero sai mu za a sai ajiye a sama wasu tsuga naka sai mu kai tsuntsu kai da ajeji ma aka hana ka balle an gida har ya shiga rumbu da Allah ya shiga rumbu a daga rumbu a shiga yau ba da Allah ne yanzu da yazo ya kalli kan gero an daga an sa kan danga an ce na sa ne da yazo ba yana sa sai abuwan da rai ko ilga sai zargi wurin tsuntsu to da Allah wannan cin gero alheri ya wurin tsuntsu wallahi haka wanda yake rayuwa ba cikin hanyar Allah ba duk abin da ya samu da wala ba da ne shirin to amma idan a cikin tsoron Allah ake to neman ma ibada neman ibada ne ko kasuwa ka nemi kasuwar ibada ne ko sana'ar hannu ibada ne ko aikin ƙarfi ko da ko aka dora ma kake gumi wala ibada ne in Allah ya ji haka saboda haka mu tsaya kan halal domin abin da muka nema neman ya zama lada samun ma ya zama lada amfani abu annabi ne ko a cikin cikin matar ka kaza abin sai Allah ya biya ai Allah ne ya bayi su zai siyar kuma da ne ya zo ka siyar da matar ka shi yake zai siyar ba shi Allah wa huwa yudin wala yu'afu shi yake siyarwa ba a siyar da shi amma da to aure abi za ka ciyar za ka shayar ya ka je ido ai ma'anar da yanzu ka zama ma'aikaci ke eh ma'aikaci kuma ka zama yanzu dan kwangila da Allah da aka ba ku ya kai kamar miliyan 100 ko miliyan 1000 ba dadi za ka yi ta awa na samu kudi kwangila ta miliyan 1000 aka ba ko za su ga ka da kudi da to aka yi zuwa wani abu na fi da bila miliyan ɗaya ma mutum ba zai kace ba amma an ba shi kwangila miliyan 1000 a jikin yake lemuru an zo ana ta aiki to haka duk abin da muka yi wa Allah to kwangila Allah ya ba mu Allah zai mayar mana da lada lada mai yawa saboda haka mu rayu akan haka Allah ya mana gafara Allah ya iyaye mu gafara Allah ya dore mu albarka na'am lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومتابعته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين